وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا وحبيبنا محمد الفاتح الحاتم وعلى اله وصحبه وكاره من هدي الى يوم الدين حتى لا يجي يوم العظيم الحمد لله لكن ذا مشكلة بعد كراسة وانا منظومة كفيزية نعم الحمد لله ذا مشاشي كان قال أهل الحسن يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو الحسن وهو وهو نسب للشاذلي المالكي مذهبا غفر ربنا له والوالدين وللمشايخ وكل المسلمين وكل من بسنة النبي اتبع صلى عليه الله رجل كلا وبعضها كجملة مقدمة لمذهب ابن أنس ملتزمة جماعتها في البدء للولدان ونحوهم من أهل هذا الشأن من عمدة السالك فعلم لخصت والمذهب المالك فيه خصصت وسميت بالأصل بالقسمية لأمة تدعى بالأزهرية قال أبو الحسن يأتي أبو الحسن يأتي شوى wawa nisiba wato alakabin mai wannan littafin kenan sunansa kuma aliyu ana dangana shi ga masaba ga ɗariƙa ta imam abul hassan aliyu shazali نعم shi ya sa sai ya zamo shi wanda ya littafin nan na iziya lakabinsa da sunansa duk sun dace da lakabi da suna na shehin ɗariƙarsa نعم yana bin ɗariƙar shazaliya ne wanda shi wanda ya bayyana ko ya kafa ɗariƙar shazaliya sai da mutum da shazali rarriyar lafi al'ahu wa alamu ya yi wa fati ne a hijira ta ɗari shida da hamsin da shida ɗari shida da hamsin da shida shi yasa yau wa fatinsa ya kusan shekaru ɗari takwas a ɗari bakwai da tamanin da wani abu ko a yau wafatin kusan da dari shida da hamsin da shida a can ga dari uku da arba'in da hudu a nan kuma ga dari hudu da arba'in da uku kaga da tamanin da bakwai da ya zama kenan an samu dari bakwai da tamanin da bakwai yau da wafatin ku to shi kuma wannan wanda ya iziya wanda ya yi littattafai da yawa a nasaba musamman sharhohin da yawa risala ɗaya daga cikin sharhohin sa da risala kitabin ɗalibin rabbani da ana kula da shi a nan ƙasar kwarai wajen koyar da risala da masu karatu a judicial school Eh, shi ake koya musu ma masu koyan aikin alƙalanci a ƙarƙashin shari'a musulunci ko wanda ko ba wannan kaɗai ba ne sharhin da yawa risala yadda ya gabata gare da sharhohin da yawa risala har guda shida ne daban-daban daban-daban da wannan fasu ɗalibin rabbani ɗaya ne da gaske akwai su zaɓi kuma ne da duk a sharhohinsa ne da ya wanta shi wato ya yi wafatin hijira ta ɗari tara ne da talatin da tara ɗari tara da talatin da tara shi ya sa shi wafatin sa yau ya kai shekaru ɗari biyar kenan hadda kuɗi kenan ko ɗari biyar hadda kuɗi kenan da wafatin sa to
almaliki wanda yake bin nasabar imam malik yana bin nasabar imam malik na nasabar da ake danganawa ga imam malik kuma anan yare la ta'ala an mu malamin babba da aka yi a madina masabar da yake a iya cewa ta wasu bangarorin ta fi kowace masaba kali نعم saboda irin asalar da take daura ne a kai ba masaba da ta samu asalai irin nata a kamar misali misalin mursala wanda a iya cewa duk masarautu suna aiki da haka amma ba masaba da ta yalwata wajen yin aiki da misalin mursala irin masarar imam malik نعم haka nan saddun zara'i saddun zara'i masarar imam malik ta yalwata wajen aiki da shi haka nan al'urku al'urku ko da ana ganin kamar masarar hanafiyawa ta fi ta a nan to amma ita din ma ta yi ta ɗauki urku ɗaya daga cikin asalai da take gina masaba a kai to da fara rabbuna lahu allah ya gafara gare shi wal walidi allah ya gafarta wa mahaifansa gaba ɗaya in an ce walidai ne mahaifa wanda suka haifi mutum uwa da uba amma an ce walidi ana nufin mahaifa da kakanni da kakannin kakannin kakannin kakannin kakannin kakannin kakanni ma Na'am.
duk zai su shiga a cikin walidina
wani na mashayi Allah ya gafarta wa shehunansa da malamansa wa kullum musulmi Allah ya gafarta wa ma kai baki ɗaya musulmi
wa kullum man lisunnatin da littaba da dukkan wanda ya bi sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda da aka ce in kulli man sunnati nabi ba a iya cewa min alif da hasi alal amin sallallahu alaihi da ubangiji ya salati gare shi sallallahu alaihi wa sallam matakar dai tauraro ya fito kamar an ce har abada
wa ba'du bayan wannan haka jumlatan muqaddama ba za a karbi wata jumla haka kamar an ce huzu ce wannan kalmar ana amfani da ita ta fuska biyu akwai wannan a ce haka da namiji daya haki da mace daya ha kuma ga maza biyu ko mata biyu haku ga maza da yawa ha kunna ga mata da yawa akwai kuma lugar a ce ha a ga namiji daya ha e ga mace daya ha umu ha uma ga maza biyu ko mata biyu ha umu maza da yawa ha unna ga mata da yawa wanda da wannan lokacin bin qur'ani ya zo ha umu qura'u kitabiya Na'am.
ku zo ku karanta takaddar aikin da aka bani to karki jumla wadda take a gabatarwa wato wadda ya dace a santa a farko farko a mai neman ilimi ya tsaya ya santa a farko farko alhamdulillah shi a iziya iyaka wasu abubuwa da yawa wanda wasu littattafan na farko ba su kawo ba domin shi ba wai ya tsaya kawai gababin ibada ba a'a ya hada har abin da ya shafi wasu ma'amalolin kamar aure ya kawo babin aure ya kawo babin ciluka ya kawo babin gari Ah, yanda ya faɗa ta izriya ya yi ta ne a babai- babi babi har goma sha ɗaya an babi babi har goma sha ɗaya babi na farko akan tsarki babi na biyu akan sallah sannan ya kawo babi na uku akan zakka babi na hudu akan azumi babi na biyar akan haji Eh, sannan ya kawo babi na shida akan abin da ya shafi yanka layya yankan suna da abin da yake kamar wannan babi na bakwai akan abin da ya shafi aure haka ne ah, har zuwa babi na goma shine akan gado sannan babi na goma sha ɗaya akan wasu muhimman lamurra da ya kamata musulmi ya kula da su wanda waɗannan sun haɗa har kamar yin sallama kamar motsawa a nemi matsayin ilimi a addinin musulunci da abin da ya shafi wannan to lima zahabi bin anas multazima ta rubuci martabar dan imam malik dan anas wanda shi imam malik an haife shi alhali hijira tana da shekara 93 a ƙaunin da ya kurin jari Na'am.
ya yi wa fati hijira na da shekara 179 shi yasa ya rayu a duniya shekaru 80 har da shida 86
jama'atu wa filfiki na tara ta cikin ilimin fikihu don yara don wannan yara ƙanana da wanda suke makamantansu manyan da ba su samu damar horo ba sanda ake halin kuruciya yadda dai ake faɗa shi ilimi ba wanda zai ce ya girma daga koyon ilimi Na'am.
kuma duk irin bayan da ai dan adam ya koyi ilimi halin ƙuruciyarsa to ba san da za a ce ai dan adam ya ajiye ilimi a duk irin iliminsa a kullum irin da ƙoƙarin ƙarawa daga gare shi tunda wanda ya fi kowa sani a cikin halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya umarce shi da ya ce rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma ashe ilimi abin a ƙara ne a koyaushe duk irin yawan ilimin ka kar ka yaudaru da cewa mutane suna girmama ka ko suna ɗaukaka ka ko cewa a wajen ba wanda in magana ilimi za a yi ba za ka kore ba za ka kore shi ba ka ce kai ba za ka ƙara ilimi ba ka ƙara an ba ma wani ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfa sana sauna zai ce shi yau ya gama ilimi ta ko'ina dole a ce zai zauna shekara dubu yana koyon ilimi sai ya ga akwai wani abu da bai koya ba a shekara dubu to a kullum dai dan adam ya kokari ya zama ya ƙara ilimi a من أهل هذا ya zama الشعب abuta wannan lamarin من قولة الثاني wannan littafin in ji shi ne asalin littafin sai wa amma sun shazari ya ce na rairayo shi ne daga littafin da ne mai suna umdatin salih madogara ta mai haduwa
والمذهب المالكي nuhisan an باكتساب rairayo ta ne daga wannan fa'alan ka san haka wal mazhabul maliki fi hujjatan an kebance ta da bayani akan mazhabar malikawa a littafin nan an yi bayani ne akan mazhabar malikawa banda mazhabobin sauran malamai dukkan mazhabobi na malamai hanya ce zuwa komawa ga Allah lami lafiya wanda duk ya riko da mazhabar wani a cikin su zai koma ga Allah lami lafiya amma dai koyaushe yadda ake faɗa ka san mazhabar da za ka yi ka zamo yau kai ne can yau kai ne can yau kai ne can wannan ba daidai ba ne a ka san masaba da za ka bi a ana faɗa so da yawa irin haka yakan zama rigima mummuna ga ɗan adam saboda yadda ake kwatanci kamar mai mota ne motar da take ta iya tafiya da taya kaza da taya mai lamba kaza da taya mai lamba kaza yanzu misali akwai taya wadda za a ce ita takwas ce da dubu biyu da biyar akwai taya da za a ce a ita tara ce da dubu sifili sifili akwai wadda take goma ce da dubu to yanzu idan ya zamo a wannan bangaren na mota ka sa taya mai wannan lamba a wancan bangaren ka sa taya ba mai wannan lambar ba ai tafiya ba za ta zamo daidai ba sai zamo ana cikin wani haɗari ne dukkan tayoyin kowanne a ciki a iya tafiya da shi amma dai in ga wanda ka ɗauka to ka tabbatar shi ka ɗauka a nan shi ka ɗauka a nan shi ka ɗauka a can shi ka ɗauka a can sai tafiya ta yi daidai yadda ake faɗa da sanar a malaman akwai wanda mafumi na muhalafa hujja ne a wajen akwai waɗanda mafumi na muhalafa ba hujja ne a wajen sa to za a wani wajen don wata magana kawai sai ma daidai amma ya zama shi malamin da ya faɗi wannan maganar ya faɗe ta ne saboda yana ganin mafumi na muhalafa hujja ne ranar ka ara ka yafa wa kanka cewa wannan magana ta fi ta yi daidai amma a can kuma da ya sake dogara da mafumin na muhalafa ya faɗi wata magana nan kuma dan ba sai ma daidai a zuciya ba kace ba za ka bari ba za ka koma ma wata masaba to dan Allah Allah kake bi ko ko son zuciya ai eh ɗayan biyu ko dai ka tsaya a ce ka amince cewa hukumi na muhalafa hujja ne duk inda aka kafa hujja da shi kenan za ka bi ko ya dace da yadda ranka yake so ko bai dace ba ko ka ce a baka yadda ba, ko kuma a ce misalin wasu malaman suna kafa hujja da hadisi mursali wasu ko suna ganin hadisi mursali gaba ɗaya ba hujja ba ne to ka je nan wa- ga wannan malami wanda shi a nan ɗin abin da ya kafa hujja da shi hadisi ne mursali don yana ganin wannan hadisin mursali hujja ne to amma a can da ya zo da wata magana ta dogara da hadisin mursalin amma kai ba ta dace da yadda kake so ba kake ba za ka ji shi ba ba za ku koma wajen waɗanda suka ce su hadisi mursali ba hujja ba ne don dan Allah ne irin wannan me ya mai da addini ba ya da addinin kawai yadda yake so haka zai ba yin abin da kawai ya dace da zuciyarsa shi zai yi ba neman hujja yake ba kenan in neman hujja yake to ai ya kamata ya tsaya duk inda hadisi mursali ya zo a ce hujja ne ko ko a duk inda hadisi mursali ya zo ba hujja ba ne sai dai ya dace da yanda ransa yake so ko bai dace ba to abin da wani lokacin yake cutar wasu kenan haka kawai sai su zama su mai da addinin ban bin son zuciya ko bin abin da suke ganin su kawai ya dace da su wanda irin wannan ko ba daidai ba ne da abin da za ka yi ka yi shi bisa hujja ka yi shi bisa hujja a ubangiji sani wata ala cewa ya da manzansa kul hadhihi sabiliya ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani نعم to ka san yanzu wata abin za ka yi kana yi bisa basira نعم to وسميت في الأصل بالإنجيل a asalin wannan littafin an kira wannan littafin jibriya wato wadda ko dai aka ce ma'ana dan a inda ya ta wuri ne da ake cewa izra ake dangana shi ga wannan irin ɗin shi ya sa suwai kafin irzi akwai wani waje da ake kira suwai kafin irzi a alƙahira to dan yayi a nan shi ya sa a kira ta irziya wasu wasu ce a saboda cewa duk wanda ya karanta ta ya fahimce ta ya aiki da abin da yake cikin ta to Allah zai ɗaukaka lamarin sa duniya da lahira a shi ya sa ga roƙon wannan ma'ana ta biyu ya zamo haka abin yake Allah ya hore mana karanta ta Allah ya hore mana fahimtar ta Allah kuma ya hore mana tsayawa yin aiki da abin da muka sani yin ummatin da al'umma da ake kiranta da alkariya alkarar masallaci ne babba wanda ya daɗe ya haura shekara dubu a duniya a yau ya kusan kaiwa shekara dubu da ɗari ɗaya bai ƙarasa dubu da ɗari ɗaya ba dai amma an daɗe da yau abin mamaki waɗanda suka kafa shi wasu mutane ne ba na kirkin can ba amma kuma ikon allah wani lokacin Allah subhanahu wa ta'ala akan kafa abu don wata manufa amma in Allah bai nufa a zartar da wannan manufar mummuna ba sai ya karɓe abin ya mayar da wanda suke da kyakkyawar manufa yayin da irin wannan yana faruwa a rayuwa akan yi masallaci akan yi makaranta da nufin a bayyana wata aƙida wadda ba daidai ba asalin aka an kafa shi ne don bayyana aƙidar shi'awa amma Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa ya zamo daga baya ya mai da masallacin daya daga cikin gaggan masallatai na musulunci inda kuma aka tsaya koyar da aƙidar ahalin sunna Allah ya ana koyar da aƙidar shi'awar amma daga baya Allah ya karbe daga hannun shi'awa ya mai da masallacin da ahalin sunna wato sai da aka wajen shekara ɗari da wani abu sun shirya wa su suke da masalatar su suka kafa shi su suke da shi amma daga baya Allah ya kawo salamu dinin al'uri ya ce su da yaƙi aka mai da masallacin na ahadu sunan da yanzu a tun da farko ana koyar da masarar shafiyawa daga baya ma aka yadda ta ya zama duk masabobin nan guda hudu suna da malamai a wajen Allah ya ƙara ɗaukaka duk wurin da aka tsaya koyar da bayan Allah addinin Allah bisa tsari na daidaito. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malamanmu da alheri ya saka wa su da da alheri. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga dukkan abinci. Idan wa ta'ala na kore